أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da maraicen yau litinin a wannan masallaci na sayidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu arda a birnin sokoto a shiyar polo club muna cikin karatun tafsirin alkur'an wanda a yau muna 22 ga watan ramadan hijira ta fiyayyen halitta daga makka zuwa madina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a 1445 a jiya mun kare suratu nazi'at a yau kuma za mu shiga sabuwar sura wadda ake kira suratu abasa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى
wannan sura ana ce mata suratu abas wasu na kiranta suratul a'ama abasa ya ɗamre huska ko a ce ya ɓata huska a amma makaho duk ana mata ambato da ɗannan sunaye saboda a ambace waɗannan kalmomin guda biyu a cikinta Allah ya ce a basa wata walla ya kame huska ko ya ɓata huska wata walla ya juya baya dawa ake a nan malaman tafsir diya suna cewa da annabi ake sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da suka ruwaito tirmidhi ya yi riwaya da imam malik cikin muwatta daga riwayar aisha radiyallahu ta'ala anha cewa akwai wani mutum da ake kira ibnu ummi makatum abdullahi ibnu ummi makatum makaho ne ya zo a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da ya zo annabi ya shagalta da wasu manya-manyan ƙurayshawa wata riwaya tana cewa mutum guda ne daga cikin ƙurayshawa wata riwaya tana cewa ba mutum guda ba ne cikinsu akwai utubutum na rabi'a akwai abbas ibn abdulmutallif akwai abu jahal ibn hisham da wasunsu to yana ganawa da su yana bayyana musu musulunci kuma yana faɗayi ƙwarai cewa su shigo cikin musulunci kuma guda daga cikinsu ya shigo domin shigar kowane daga cikinsu ɗaukaka ce ga addini to wannan makaho shi kuma ya zo bai san annabi yana shigalci da magana ba tunda baya gani da zuwansa sai ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah ko ya nabi Allah ya manzon Allah ga na zo wurinka allimni ma allamaka Allah ina son ka faɗa mini abinda Allah sanar da kai faɗa min shi in jiya to annabi ya so ya dan dakata har shiga ma da waɗannan mutane manya to shine Allah ne ya zargi annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai aka sa zargin a cikin siga ta ba da labari ba zargi ba ne labari ne ake ba su abin da ya faru Allah ya ce a basa ya kame huska ko ya ɗarami huska wata walla ya juya baya an ja a hul'a'ama saboda makaho ya zo masa an ja a hul'a'ama mafulun ne li'ajilihi ma'anarsa ai an ja a hu saboda makaho ya zo masa a ganinsa musulunta ɗaya daga cikin waɗancan ko kuma musulunta su to babban nasara ce tahi girma bisa ga mutum guda kuma wanda ke shi kadai yake bai da kowa tare da shi Allah ya ce wa ma yujrika me ya sanar da kai la'allahu yazzakka kila shi wannan wanda ke kiran ka zai tsarkaka ya shiga musulunci ya zama mai tsarki ya nisanta daga aikata abin da ba su da kyawu shine watan la'allahu yazakka watakila ai la'allahu yatadakharu min az-zunub zai tsakaka daga laihin da yake na shirka shigo a cikin musulunci ya aiki mai kyau ya karbi maganarka aw yazakkaru ko kuma ya wa'astu daga abin da kake faɗa mishi wannan adafi ne ga yazakka wato kusan ma'ana guda ne ya saurari abin da kake faɗa ya yi aiki da shi kuma ya tsarkaka fatalfa ahu zikira suna taswar da kai mai ce mai amfani la'alla wannan zai faru baka sani ba amma sai ka kawo da kai da gare shi ka ɓata fuska amma manista gana amma wanda ya wadato da kansa yana ganin shi wata tsiya ne saboda ya tara dukiya ya tara kuɗi ya tara iyali ya tara mulki wanda ita ce fasara ta farko ko kuma manista gana anil iman wanda baya ma son imanin kai kai kokarin ka sanya mai shi wannan ko zuwa ya da kai ne don a sa mai shi wahi wanda ya zo da kansa amma manista gana amma wanda ya wadatu daga abin da hake faɗa fa anta lahu tasadda sai ga ka kai kana kokarin kamar da huska saurare ka gare shi kamar da hankalinka gare shi kamar da tunaninka gare shi Allah ya ce wa ma alayka Allah zakka me zai damar da kai don bai musulunta ba ina ruwanka da shi ina ruwanka da manya manyan ƙurai shawa don ba su musulunta ba eh wa ma alayka Allah ya zakka ai laysa alayka bi Allah mai fi Allah ya zakka ba bai damar da kai idan bai musulunta ba wannan ma yana yau hasan nafiya ce wa ma alayka Allah zakka ba abin da zai damar da kai don bai musulunta ba kyale shi komo ga wanda ke so wannan ya nuna musulunci da babba da ƙarami duk wanda ke so su shi an nashi kada ka tsaya cewa sai wanda kake tunani ya shigo in bai shigo ba bar shi wanda ya shigo a yi da shi kuma wannan yana nuna muna cewa musulunci kullum yana son shi farautar wanda a sama don haka annabi ke son waɗannan manya-manyan mutane don gudansu duk yan musulunta to za a samu dubbai su musulunta wannan shine faɗan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi kuma ba a hana mai da'awa shi wannan faɗan ba ba zargi ba ne wannan in gane yawa rayuwa ce mai son abu da yawa don haka tana son annabi na son musulmi su shigo da yawa musulunci ya ƙaru don haka ya faɗan musuluntan waɗannan don haka Allah ya ce mishi amma alaika Allah zakka ba wani zunubi gare ka ba wani laifi gare ka ba wata musiba ba abin da zai same ka idan Abu Jahal bai musulunta ba ko Utubatu ibn Rabi'a bai musulunta ba ba abin da zai sha mata kai kai dai wanda ya zo ya neman musuluncin nan ya shiga ka bashi ci gaba wama alayka alla yazakka wa amma man jaaka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha
Allah ya ce wa ma alaika ba abin da damar da kai Allah ya zakka idan bai tsarkaka ba kyale shi wa amma man ja aka yasa amma wanda ya zo ma da gaugawa shina fidar musuluncin nan to saurara shi gane shi yasa malaman fuqaha ke cewa ko da liman na yin hudu ba wanda ya zo ya ce ina son in sa abin da an musulunci to wajibi ne a tsaye da hudu nan a saurare shi a sashi musuluncin ko da an yi ikamar sallah wani ya zo ce gani ina son in san musulunci in shiga to a dakatar da sallar a saurare shi a sashe musulunci ko lokacin sallar zai tafi in ku kuna kai karhe uku ba ku yi jama'a ba ku a bari sai ya shigo sannan a ci gaba gane to wa amma man ji aka ya tsadu wanda ya zo ma da gaugawa yana son ya san musulunci nan to faɗa mai shi wa huwa ya kasha kuma shi na mai cike da tsoron Allah yana cike da son ya shiga musulunci nan to a faɗa mishi amma kai fa anta an hutala ha sai ga kana juyar da kanka da gare shi yana son ya sani sai kuma kana kauda kai mun gani cikin lallashi da ba da labari Allah ya faɗi abin da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan mutane Allah ya ce kalla aha aha kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة Allah ce kalla a'aha wato wannan kamar tsoratarsuwa ne ko kwatsewa ne kada ka ƙara yin haka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo yana son musulunci nan saurare shi sawa'an karami ne ko babba ne sawa'an mai iko ne ko mara iko ne watannan almusawatu bainan nas daidaita tsakanin mutane a wajen musulunci duka dai ne ba a ce babu hihiko ba amma yadda babba zai saurara shi aiki haka nan karami zai saurara ba a ce wanda ne yana babba sallarsa daban ko matsayinsa daban ko masallacinsa a duka ɗaya ne ayyukan addini kowa ɗaya yake Allah ce a'a kalla a'a faman sha'a an inna ha tazkiratun wannan wasiya da mun kai ma na daidaita tsakanin mutane tazkiratuna tasuwa ce ko kuma ita wannan surar da muka sabkan ma tazkiratun tuna tasuwa ce don haka nan daga yanzu kada a ƙara wanda ke son musulunci ya shigo aje da shi wanda ba so je shi na shi gane ko faman sha'a wanda ya so zakara ya wa'azu ga shi zan karara ga qur'ani nan ga sunna nan wanda ya so karanta yake da tunda bai so ba je shi abin da yake so shikenan ba tilas ba ka cewa ka bar abin addini don a sassafta wani ya shigo ya shigo yayi yadda yake in ba shi shi bari da haka Allah ya ce inna ha taskira faman sha'a zakara wanda ya so ya aiki da ita kuma wanda bai so ba shikenan wanda ya wadatu to fala hajata la ba ba bukata gare shi musulunci ya wadatu daga barinsa to ita wannan taskira din Allah ya ce fi suhufin tana rubuce a cikin takardu mukarrama abin girmamawa a wajen Allah subhanahu wataala wato sune kenan abin nan suhuf littafan da an rubuta wannan wasiya a cikin lahul mahfuz to waɗannan takardun abin girmamawa ne a wurin Allah subhanahu wataala da aka ce hi suhufin mukarrama a cikin littafi wanda abin nan takardu abin girmamawa abin da sun haƙunsa na ilimi da hikima suhuf ana cewa takardun da an ka saukan mu annabawa da an rubuta wani al'amari wanda yake rubuce a cikin samaye na ilmi da hikima kamar da Allah ke cewa inna hadha la fi suhufil ula suhuf ibrahim wa musa wannan yana cikin suhuf takardu na farko waɗanda annabawa sun gabata ibrahim da musa domin an ba su littattafai musa an ba shi a taura shi ma ibrahim an ba shi suhuf suhuf ɗin takardu waɗanda ba masu yawa ba to ina ne marfu'atin ko kira lisufin mukarrama haka ne marfu'atin wato masu girma su takardun ai mu'azzamatin takardu wanda an madaukaka abinda ke cikin su kenan madaukaka ne domin a wurin Allah suke ko kuma madaukaka da suna a cikin sama ta bakwai rubuce a cikin lahul mahfuz ta mala'iku su karanta su su kwaso su su kawo su rubutu shi an ma'ana marfu'atin sannan mutahharatin waɗanda amma su tsarki tsarkaka ne la yamassuha illa almutahharun duk wanda zai taba ta to sai mai tsarki nan tabawa nau'i nau'i ne yana yau ana nufin mala'iku ne so so ne mutahhara domin su za su zo ga lauhul mahuz su kwaso su zo su kama annabawa su ma annabawan abin nan na masu tsarki ne waɗanda za a karanta masu masu rika su yi aiki da su su ma masu tsarki ne la ya masahu illa al-mutahharun ko masana cewa al-masu anan ba wanda zai karanta su ya aiki da su sai wanda an mai tsarki sai wanda Allah tsarkake daga kazantar kafirci da najasa da munafuci shi da karanta Qur'ani ko ya karanta sunna annabi shi aiki da ita sallallahu alaihi wasallam to ce gaba bid su waɗannan takardu suna ga hannayen safaracin marubuta waɗanda ke rubuto su waton suwane ne ke rubuto su su ne an ce mala'iku safara na ma'anarsu a yar kuttab ko kuma awul ƙurra masu karantawa duka safara ne su je su rubuto su karanta ko su kawo waɗanda sun ka rubuto ma su ma su karanta wato idan mala'iku suka rubuto sai su kama annabawa annabawa su karanta ma mutane sannan sauran mutane su ma su karanta ma sauran a aiki da su to su Allah ke nuhi anan su waɗannan takardu suna ga hannayen safaratin marubuta ko makaranta kiramin masu daraja a wurin ubangijinka kuma barara waɗanda an masu ɗa'a ba su saba ma ubangiji subhanahu wataala in mala'iku ya koma gare shi in ga masu karantawa duka ma'anar su guda to ci gaba qutilal insan قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره
to ba ubangiji ya faɗi wannan sai komo ga abin da sura ke nunawa shine cewa wani wanda annabi ke lallashin ya musulunta suna girman kai a Allah ya faɗa mana cewa amma manista bana fa anta lahu tasadda wanda ya wadatu da dukiyar da ya tara ko da girman da ya tara ko da wata ɗaukaka ka komo kana lallashin sa don ya bi ka shigo cikin musulunci ga wanda ba ba ke bada ka bar shi to sai Allah ya faɗi sifar sana yace qutilal insan Allah ani mutun nan jinsin mutum ana nufin kafiri wanda ake lallashi ya gane musulunci yana gudu ba wai jinsi na kowane mutum Allah ne ba a sai wanda yayi abin la'anar qutilal insanu Allah ne mutum ma akfara min yi butulcin sa min yi kahircin sa ana lallashin ka gane ubangijin da halicci kana kana girman kai da ka tsaya kai nazari mi da take girman kai min ayi shay'in khalaqahu daga wani irin abu mun ka halicci mutum dan adam har wanda ya isa shi girman sai ko shi izza ko ga shi wata tsiya ne ko shi wani abu ne da me mun ka halice shi min ayi shay'in khalaqa wato ma'ana ya koma yayin nazari ya tunani shin da me Allah ya halice shi ta kwan Allah ce min nutfatin shi na fada daga digon mani mun ka halice min nutfatin khalaqa wanda an ka halitta daga digon mani ka wani izza eh da wani girma bale in ya samu abin nan ya tara abuju ga dukiya ga mulki sai ga ana gaida shi yana kawo da kai ko magana sai wanda ya ga dama ana ranka yade Allah ya taimake ka yana taucewa kamar bai ganka ba in ka matsa ce na ganka sai ka zo kusa gare na ganka haka masu mulki ke yi min ayi shay'in khalaqa daga me muka halicci dan adam don Allah ya zabo ka cikin dubbai ko miliyoyi ya baka dan rikon abu sai ka hauka ce kai ta hauka idan Allah ya amshe gobiyar ba wani ba kuma kai yaya rashin sanin wannan shi ke sa a ta hitina mulkin nan da dukiyan nan duka daga hannun Allah shi ke duk wanda Allah ga dama yana ba ba wani mizani ba abin nan ya stick na awo a ce wannan sai wanda kai wannan za a bashi wannan ko kowa Allah yana ba yana ba na kwarai yana ba mu yana ba mumin yana ba fasiki don an baka mulki ba wai shike nuna kai kowa ba akwai wanda yake ka ilimi akwai wanda yake ka kudi akwai wanda yake ka asuli duk Allah hana musu kuma ko kada ba kowa ba yabba shin kamata kai girman kai ko ka kankantar da kai kankantar da kai kamata to bale ka waye waye dalli abin yadda aka halice ka don haka Allah ce min ayi shay'in khalaqa daga wani irin abu muka halice mutum har zai sa shi girman kai Allah ce min nudufatin daga ɗigon mani ya halaka hu mun ka halicce shi faƙaddara ku kuma mun ka daidaita shi mun haƙaddar tashi yadda mun ka so ai fasawahu mun ka sanya ha cikin irin surar da muke so wani mu yi shi dogo wani mu yi shi gajere wani mu yi mai kyau wani mai mai muni duk muni sai Allah ba shi dukiya duk muni sai Allah ba shi kuɗi ga mai kyau bai da kofawo ka gani duk abu ne na ubangiji Allah ce sun masabila ya tsarahu sannan mu suka ke mishi hanya asabila kai ɗauki hanya biyu a nan hanyar hitowa daga inda yake domin ɗigon mani ne a cikin cikin abin na mai har uwarsa Allah suka ke mai hanya ya hito ko kuma bayan ya hito din ya girma mu suka ke mai hanya da muka so ta neman abinci da rayuwarsa wani a bashi da yawa wani a bashi kaɗan wani ya wadata hashi wadata wasu wani kuma ya kasa wadatar da kansa ya kasa wadatar da iyalinsa shi amma annasu masabila ya sarau thumma amatahu fa aqbara Allah ce thumma sanna amatahu mu kashe shi in ya kai gurgudun ajalin da muka diba masa na rayuwa fa aqbara mu sanya shi a cikin kabari kabari shine inda ba a ganin ka duk inda mutu ya samu kansa bayan mutuwa shine kabarinsa ba wai dole sai an gina ƙasa an sanya shi ba domin wani zai kone ya bace wani dabbobi za su sanya namansa wani zai noce ruwa wani zai duk kabari ne sun ma'amatahu su aka ba domin abri a rufe mutum a bar ganinsa inda yake shi ne a masa kabri sawa a duk inda ya shiga 'yan ƙasa 'yan cikin ruwa 'yan wani wuri duka ɗaya ne Allah ce sun ma'iza sha a sannan idan mun so an shara mu tayar da shi shi ne alkiyama nan Allah ya ji ya abin nan alakantar da tashi da da mashi'a ya ce thumma iza sha'a sannan idan Allah ya so wannan ya nuna tashin alkiyaman nan sai da Allah ga dama sai da Allah ya so an gane ba lokaci an ka sanya mata iyakantacce wanda da ta kai za a yi ba ta dogara daga son ubangiji in yayu in yau ya so sai ya tayar da ita yau in gobe ya so sai ya tayar da ita gobe in shekara goma ya ƙara sai ya yi in da ce ma sai ta ƙara shekara miliyan sai a ƙara amma dai za ta zo kuma za a tara mutane wuri guda za a tayar da kowa duk inda kake ka samu kanka kabarinka to nan za ka tashi da an yi busar ta biyu rayuka za su fito daga cikin ƙaho duk inda ƙabi yake kowane rai ya san mai shi ran abubakar bai shiga garin muhammadu na muhammadu bai shiga ga na jacob na jacob bai shiga a'a ba kure ran kowa cikin ikon allah sanya rai a kuma tayar da mutane shi ne ma'anar sun mai za sha'a in sha'a sai mu tayar da shi kalla كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم
to Allah subhanahu wata'ala yace bayan yace thumma amatahu fa akbara thumma idza sha'a anshara kalla a'aha lamma ya kalima amara dan adam ko wanga mutun bai cika wato bai cika da gaske ma a mara abin da muka umarce shi ba yana da wuya dan adam ya cika cif abin da an ka umarce shi don haka zai yi wani ya rage wani zai tunhaya wani ya nakasa wani haka dan adam yake wato lam yaqdi li hadha kafir ko kuma wannan da ake wa gargadin to bai cika abin da mun ka halicce shi don sa ba ma'ana bai shigo musulunci ba bai yi aikin musulunci ba domin kowa Allah ya halitta to ya halitta shi da bauta masa fama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljannu da mutane ba ba shi su bauta min ni kadai to wannan da ake kira ya shiga musulunci da ya bauta ma Allah ya ki to da shi ake ana ko kuma dukkan mutum kowane ne zaka iske abinda an ka hore shi gaba daya wato bai cika shi duka ba illar qalil sai kadan dole zai raga wani abu to Allah subhanahu wataala bayan ya jawo hankalin shi wancan mutum ko kuma dukkan jinsin dan adam ya tsaya shi nazari ya ga daga mi aka halice shi yadda aka daidaita halittarsa yadda an ka sauƙaƙe mai hanyarsa ta rayuwa sannan ƙarshe zai mutu za a sanya shi a ƙabari ƙabarin nan kuma ya zamna gwargwadon yadda Allah ya so domin ba wanda zai cewa ga abin da za shi rayu a cikin kabari ya tashi kuma da mutane suna nazarin wannan zama na barzakh shi ɗaya ishi mutum ya wa'astu bari in baka misali duk yadda mutum ya rayu a duniya aka ba shi duk abin da yake so duk abin da ke fata na jin daɗi Allah ya ba shi duk abin da ke so na ɗaukaka Allah ya bashi yana da wuya shi yi shekaru 100 duniya bai mutu ba yana da wuya ta hima shi shekara 100 din cif har ya aza wani abu daga ɗarin ya mutu yana da wuya cikin shekarun nan 100 gaba ɗaya a cikin daji daɗinsu ta yi a haihe shi tusar da an ka haihe cikin ni'ima da wadata an ka haihe shi bai san wahala ba bai san rana ba bai san ciwo ba ina da a samu wannan to za ka iska shekarar ta ta farko har zuwa shekara ashirin bai isa nin daɗin komi domin shekaru ne na hauka na rashin jin daɗin wani abu gane wani abu duk yan shekarun jin daɗin za ka iska shekaru ashirin da biyar ne talatin talatin da biyar wannan fagen to shi ne fage na jin daɗi tunaninka zai bunƙasa hankalinka zai kammala jin daɗinka zai kammala kyawunka zai kammala ƙarfinka zai zo in ka shekara arba'in za ka tunanin mutum ya fara girma abubuwa na ɓata mishi rai zai ɓacin rai zai baƙin ciki ya damu zuwa shekara hamsin za ka iske shi ya tsuwa ya kama shi zai samu wata rashin lahiya ta damar da shi bale wannan zamani a ce diabetes a ce hawan jini a ce menene ga sunan iri iri iri gane to inda ya duk shekarun yan mutu shekaran nan ɗari da na jin daɗi shiga kabari shekara nawa za shi ka a tare da shi akwai wanda ya sani yanzu ka debi tun wanda ya mutu zamanin annabi ba an ce ana kusa manzo Allah ya ce bu istu ana wasa'atu ka hataini an aiko ni da zai tashin alkiyama kamar haka dan nan zuwa nan kusa amma shekara dubu yana cikin ƙabri yana jiran alƙiyaman nan ta tsaya ina wanda ya mutu zamanin musa ina wanda ya mutu zamanin isa ina wanda ya mutu zamanin nuh ashe ka yi tunanin zaman da za ka yi na jiran alƙiyama to fage ne mai yawa shekaru ne masu yawa ka yi tattalin tanadin abin da za ka ci a can ba nan duniya ba nan ko ba ka yi tanadin kuɗi ba kana ci kuma ka rayu ko baka da komi bakin da Allah tsaga bai hana masa abinci amma zama na can to shine adda shine babban zama shi ya kamata kai tattali a kansa to sai Allah ya dawo da jawo hankalin mutum har yanzu ya dibi ta hikima wadda ya mishi don ya ya gane cewa Allah shine kadai abin girmamawa shine abin bauta Allah ce fal yanzu lil insani kowane mutum ɗan adam shi yi bi ila ɗa'amihi zuwa ga abincinsa abincin da hake ci kana kuri kai kai yi shi ka san yadda aka yi shi ka sani ba shi dibi zuwa ga abincinsa an na haƙiƙa mu sabab na lama a sabban mun zuburwa daga sama zubowa da ruwan nan aka shidda abincin nan da hake ci kana kuri wanda ce bancin dawa ban son gero ban son wane ne da kai aka yi shawarar yinsa gani ɗaya kai kana ci to ka debi abincin nan da Allah sauka ma shi ma akwai aya da hikima a ciki ƙasa guda ruwa guda amma abinci kala daban-daban ga gero ga dawa ga alkama ga masara ga sauran abinci na iri-iri kuma kowace ƙasa Allah ya ajiye mata irin abincin da take so abincin da aka saba da shi a wannan ƙasa za a ga wata ƙasa ba shi ba ne wannan ƙasa daban-daban to ɗan adam shi dibi zuwa ga abincinsa mun saukar da ruwa daga sama waɗannan ruwa da su muka hidda abinci sun masannan shakakan al'arda mun ka tsage ƙasa shakkan tsagewa yanzu ka dibi idan ka ɗauki ƙwara gero akwai abin da ya zama ɗan kamar ƙwara gero idan ka watsa a ƙasa kan ruhe ka sa ƙafa ka take ka dibi ɗai dan tsere na geron ku shi zai hude ƙasa kana tsammanin wannan ƙarhin ƙarhin wannan ne abin nan ne yabanyan ne ƙarhin wane idan Allah ne wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama to irin wannan ne ai wannan ya kai hikima annan mu tsage ƙasa mu hidda wannan tsire alhali ba geron ya adda ƙarhin tsage ƙasar ba Allah ce fa an bata namun ka tsiras fiha cikin tahabban ƙwaya ta abinci ko wace iri ga sunan ai alhubu ƙwaya wadda ake abin nan ta ta abinci ba ƙwayoyi ba ce ƙwayoyi yana nuna abubuwan sha na maye a ƙwaya ta abinci ƙwayar gero ƙwayar dawa ƙwayar masara ƙwayar sha'ir ƙwayar alkama duk ga sunan wa inaban da inabi ita inabi shine laraba ana son saboda ice ne na kayan marmari kamar a ce abin nan kayan marmari lemu gwaba ayaba wane ne duk ga sunan shine inab apple da sauransu duka wa qadban da abin nan tsamogi tsamogi kamar a ce abin nan masu zaki takanda arake wane ne duk ga sunan duk Allah ya fidda su ruwa guda ƙasa guda wa zaitunan da zaitun wa nakhalan da dabino Allah ce wa hadaika da gonaki gulban masu itace manya masu kauri wasu haka aka yi musu tasu ƙasa dajin su duk manyan itace gare su kamar inda ake yin itacen mai sunan katako da irin manyan itacen nan to su ne hadaika gulba wa fakihata Allah ce wa fakihatan da kayan marmari su ne rudub kayan da ba a ajewa lokacin su ya wuce kamar tumatur ko yana cikin kayan marmari ayaba um, irin waɗannan dai kankana ku duk suna ciki da mangoro da gwaba su ne fawake lokacinsu ya wuce daga ba kuma yanzu wa fake hatan da kayan marmari eh seasonin ku eh seasonable lokaci sai ya wuce shi kenan to shi ne kayan marmari wa abban da ƙaiƙai ƙaiƙai ake fasara shi duk ga suna Allah ya haitar Allah ce na yi wannan mata allakun don jin daji gare ku wale an amikun da dabbobinku. To wa'i za ja ce, فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
سبحان الله سبحان الله ya guji wannan duka abubuwan da yawa dan adam sai ya zo da hali wanda an mai ban tsoro shine a hawalil mi'at wato hali na tashin alkiyama idan ta zo domin Allah ce nan abinda muka yi muku duka mata'allakum wa li'an'amikum jin daɗi ne gare ku da dabbobin kudan lokaci kaɗan jin daɗin ya ƙare Allah ya ce fa'iza ja a ce saha idan mai kwankwatsa ko mai tsawa ta zo ita ce saha ai sai hatun idan wata irin tsawa ta zo mai tsanani ta ce ranar alkiyama an ce mata saha saboda tsananin sautinta sautin zai zo da ƙarfi wanda yake dukkan halittu za su tsorata su girgiza saboda wannan sautin ita ce sa idan wannan tsananin tsawar ta zo to duka waɗannan abubuwa da mun kai za su gushi kuma wannan yinin da zai zo Allah ce yau mai yini ne ya firul mar da mutum zai gudu ma'ana bai son gani shine ya firul mar mutum zai gudu min akhihi daga dan uwansa dan uwa na jini na jini uwa ne uba ne ko uwa guda ko uba guda ko kaka guda ko jinsi guda ko wani abu guda dan uwa wannan wanda ka sani duniya kana son sa kana kin ka sana sai ka canza hanya a nan kada ya rike ka ce yana biyar ka wani abu duniya baka biya ne ba ka dibi wannan yinin inda mutum zai gudu ga dan uwansa wa ummihi haka nan uwarsa tana dana tsaya tana innaban tsayawa kada ta abin a mashi wani haƙƙi naki a daggaren wa abihi da ubansa ka jebe da mutum zai gudun uba zai gudun ɗa zai gudun ɗan uwa zai gudun uwa wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi da abokansa da suke zama duniya ba kullum suna tare dare da rana duk inda ka bi da wani ana gidan wani kullum suna tare to ga rayuwar rana suna gudu wannan ya gaba wannan shi yamma ba mai son ganin wani wa banihi da ƴaƴansa duka ƴaƴa ba su son uba uba ba ya son ƴaƴa ashe idan baka yi tattalin wannan yini ba to me za ka yi wannan yana nuna mana wannan aya kada ka halaka kanka duniya saboda waɗannan yi abin da kake iya wanda Allah azama gurgudu kada ka bari ka halaka shiga wuta saboda ɗan uwanka kace sai ka mai abin da yake so ko da za ka yi sabo ko da za ka yi sata ko da za ka yi can amana kada ka yi uwa da uba da mata wa sahibatihi matarsa mahi yawa ya kaddi ba kuma waɗannan abubuwa a wannan zamani suke halaka mutane duk ɓannar da mutum ke yi da zaluncin da yake yi da yaudarar da yake yi don wa yake yin su ƴaƴansa da matansa to kada ka halaka kanka saboda waɗannan mutane ranar alkiyama ko wani ku zai gudu wannan shi nan wannan shi nan wata aya Allah na cewa yau malayi guni maulan an maulan shai'a ranar da wani mai gida bai isan ma wani wanda ya fi shi da komi duk yadda haka da mai gida to can bai ma komi nan yana sa duna a ma promotion yana sa a ɗauke ka a fasin daga ƙauye a barka tare da shi amma lahira bai iya idan an ce a kama ka a yi wata shina kallo za a ƙone ka shi ma ta kai ne yake yi ba mai gida lahira mai gida guda akwai lahira shi awuwa annai muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba shi ba kowa ba mai gida ba ne kowa yaro ne kowa abin da yake so shi karkashin ceton annabi sallallahu alaihi wa sallam laka in kana son a cece ka roƙi Allah ya sanya ka a cikin ceton annabi amma kada ka tsaya duniya kana cewa Allah ka sanya cikin ceton shehu wani yana yiwa bai cikin masu ceton Allah yana ba da ceto ga annabi har kashi biyar yana basuwa ga mala'iku yana basuwa ga surorin ƙur'ani tabar abin nan bakara za ta yi ceto ali imran za ta yi ceto azumi zai yi ceto sadar da zumunta duk suna ceto amma ka ce wane to baka sani ba ko Allah na bashi ko ba bashi baka sani ba don bai gaya ma ce wani na ciki ba illa man azina Allah ya ce lahur rahman to ka da saura ba sai wanda Allah wa izini to Allah ya faɗa ma zan wa wani izini bai faɗa ma ba amma ya faɗa ma zai wa manzon Allah izini domin nan muke kuma shi muke so ne ce tun kowa ban so shi aji abinai amma ina son na annabi sallallahu alaihi wasallam don shi a automatic amma na kowa ba automatic bane yana yiwa shi samu da bai samu ba kuma yana yiwa a bashi Allah ce mishi shehu wa ne tafi kasar Misr kace ci suwa ne ya bar yan Sokoto suna tsaye to sai kace a Allah ban yarda ba saboda Sokoto ka aje shi tare da mu kada yiwa to ina ne likulli mri'in kowane mutum dan adam minhum daga cikin waɗannan da mun ka ambata yau mai izin ranar nan sha'anun yuguni yana da wani irin al'amari wanda ya shagaltar da shi kowane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗa ga hadisi cewa za a tayar da mutane ranar alkiyama uratan tsirara zindir sai wata mata ta ce ya rasu lalla zindir wani na kallon wani ta san mace mai kumya ake an tashi tsirara maza tsirara namiji tsirara akwai kumya ko zindir ko wannan na kallon wannan ya ce ya kewanci likullin ri'in minhum yawma idin sha'anu yughni kowane mutum ranan nan yana da abin da ya shigantar da shi namiji bai gane mace mace ba ta gane namiji a nan duniya ne wannan abu ke faruwa amma ba a lahira to mu ci gaba wujuhun yawma idin وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
تو الله سبحانه وتعالى يتي وجوه wasu huskoki yau mai izin ranan nan wata rana ce wadda yau mai firul mar'umin ahi ranar da mutum zai gudu ga ɗan uwansa wa ummihi da uwarsa wa abihi da ubansa wa sahibatihi da matarsa da abokinsa da wabanihi da 'ya'yansa wannan rana Allah ya ce wasu huskoki ranan nan musfiratun masu haske ne huskokin haske lafiya lau ay mushrikatun suna walqiya mutahallalatun mubi'atun daga nan su kaga mutanen kirki ko nan duniya akwai fuskar da zaka dibe kaga haske na annuri a cikin ta yanzu idan ka dibe fuskar ahlus sunna tunnan duniya inda ka san ahlus sunna ne za ka tunnan duniya tana haske komai bakin sa za ka gashi da annuri amma wallahi da duk ka dibe fuskar wanda ya mutu cikin shi'a tun nan duniya ji ba ka gani za a gashi kamar wata dabba sunan Allah ya cire mishi kimar zama mutumin kirki ban so in faɗi sunan wani babban ɗan shi'a na gan shiga waya yana yana jawabi jiya wai wasu sahabbai sun samu annabi guba ya mutu kila kun gan shi to ka nemi huska ta gani don Allah kamar wani wata dabba tun duniya Allah ya wulakanta shi ya cire mishi haiba ta musulunci tun duniya to lahira haka za a tashi da ganin ahalus sunna kana gani a wani ne eh muje sai aljanna insha Allah amin musfiratun huskoki masu haske ne kwarai lahiya lau ba abin da ke bata musu rai dahikatun kai masu ma dariya ne saboda sun taha cikin ni'ima kusa lafiya lau ko yanzu na in ka diba duniya zaka ahalus sunna ai bai damuwa saboda Allah ke shirye suwa ya sani in ya ɓadda wani me zai saka damu abinda hake faɗa shi ne a gaskiya wanda ya yi ake da shi wanda bai tare da gare shi ba ka damar da kanka to ko can lahira haka ne za ka iske su zahikatun fuska mai murmushi mai haske tana dariya mustabshiratun mai abin nan mai farin ciki ce kwarai saboda abin da ta sama na ni'ima na shiga aljanna wujuhun yawma idin wasu sukoki ranan nan kuma alaiha gabaratun akan ta akwai ƙura na damuwa ɓacin rai baƙi ƙirin in kaga huskokinsu alaiha gabara tarhaƙo ha ƙatara walaƙanci ya ruhe su domin duk wanda za a ja zuwa wuta to walaƙanci ya ruhe shi ko kuma ƙatara ƙura tukun-tukun duk sun lalace tun nan kayan a yi wuta da su Allah ya ce ulayaka waɗannan humul kafaratul fajara huskokin su ne sokin kafirai fajara masu ɓanna masu saɓo wannan shi ne haka za a tashi ranar alkiyama wasu huskoki masu haske wasu huskoki baƙaƙe wujuhun yau ma'izin najira ilarar biha nazira wasu huskoki ranar nan masu haske ne suna masu dibi zuwa ga ubangijinsu wasu kuma an ja zuwa wuta su ne waɗannan humul kafaratul fajara wannan shine karshen wannan sura ta abasa sai kuma wata sura nan gaba mai suna takawir karatun mu na gaba insha Allah ta'ala ko na gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah shi yahe mana kuma ya cire cikin tunaninku da namu gaba daya Allah muna roƙonka kai mana saukin wannan rayuwa da muka ciki ta wahala ta kwamci da rashi da talauci da rashin zama lahiya da kisan mutane da satar mutane Allah suka ke mana su Allah shi ba mu damana bane mai albarka ya ba mu abinci mai yawa da yalwanta mana arzikinmu ya ba mu lafiya shi yahe mana zunuban waɗanda muka aikata da gangan da wanda muka aikata cikin kuskure ya shirya da mu shirya suwa addini ya taimaki addini da masu taimakon addinin musulunci shugabanninmu na addini Allah ya karfafe su Allah gwada musu abin da ke gaskiya kuma ya ba su ikon bi su ma shugabanni na siyasa mu ne musu addu'a Allah shi riko da hannuwansu ya aza su ga abin da ya zama sawaba ga al'umma kuma duk abin da zai zama sharri ga al'umma Allah ya kauce shi da gare su Allah cikin wannan masu bukatu duka ka sani ƴan makaranta masu bukatar cin jarabawa Allah ka taimake su kuma ka ba su wanda suka shigo itikafi da neman wata bukata Allah biya musu da bukatar aure Allah ya bashi mai bukatar abin sana'a Allah ya basu mai son jarabawa Allah ba shi jarabawa mai neman aiki kuma Allah ba shi aikin yi wanda bai ba shi ba kuma ka ba shi abin da zai jalli shi sana'a kada a tsaya ga aiki kadai a gama da sana'a to ina ganin wannan sai mu kwana anan ko subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk